علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barka mu da zuwa wannan yammaci na asabar wanda ya dace da hudu ga watan sha'ban watan takwas a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na sha sha takwas kenan ko sha tara sha takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu da biya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu sarifi wannan kuma shi ne darasi na darasin da gabata muna cikin babin raja'i mun karanta wani adadi na hadisai ina kyautata zaton hadisin da muka tsaya a kansa hadisin jabir dan abdullahi da yake ja'a a'rabiyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qala ya rasulullah mal mujibatani fa qala man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna wa man mata yushriku bihi shay'an dakhala an-nar yau zamu tashi kan hadisin Anas bin Malik وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار قال يا رسول الله افلا اخبر بها الناس فيستبشروا قال اذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق عليه وقوله تأثما أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم wannan hadisi an karɓo shi daga Anas dan Malik Allah shi kare da gare shi Anas dan Malik yake lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa mu'adh radifuhu ala dhahri mu'azu na goye bayansa a kan sirdi ɗaya na ragumi arrahmu sirdin ragumi wato manzan Allah na haye a kan ragumi ko kan dabba wa mu'azun radifuhu mu'az ibn jabal kuma na goye a bayansa kala sai manzan Allah ce ya mu'az ya kai mu'azu kala sai shi mu'az ya ce labbaika ya rasulullahi wa sa'daik amsawarka ya manzan Allah tare da girmamawa a gare ka manzan Allah ya sake cewa ya mu'az mu'az ya sake wani ta kalbarsa labbaika ya rasulullahi wa sa'adaik manzan Allah ya sake faɗin ya mu'az mu'az ya sake wani ta labbaika ya rasulullahi wa sa'adaik wato salatin har uku wato manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na son ya ja hankalin mu'az a matsayinsa na mai saurare akan ya bayar da kulawarsa kan sakon da zai isar masa a baya sannan sai manzo Allah ce ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah babu wani bawa da zai ce da ba abin bauta bisa da cancanta sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya ce da cewa lalle annabi muhammad bawansa ne manzansa ne sidikan min qalbihi yana mai gaskata haka din daga zuci irin yadda bakinsa ya furta illa haramahu Allah ala nar fatin sai Allah ya haramta shi ga wuta qala ya rasulullah da mu'azi yi wannan magana sai ce ya manzo Allah afala ukhbiru biha an-nas fa yastabshiru shin ba zan bayar mutane labari ba dan su yi farin ciki su faranta wa junan su rai su yi wa junan su bishara da jin wannan qani sai manzo Allah sai idan yattakilu yo ai in ka ba su labari sai su dogara da ita kalmar shahada don su daina aiki ya ne su karka ba su labari fa akhbar biha mu'az inda mautihi ta'assub daga baya sai mu'az ibn jabal ya ba labarin wannan hadisi inda mautihi dab da lokacin mutuwarsa ta'assuman wato dan jin tsoron kar ya zanto yayi laifi ya koyi ilimi da in ba dan ya faɗa ba zai ya mu samu shi wannan hadisi ba ta sa fito a ta ji hadisi ina ba za mu fahimta to wannan hadisi ko saka babu ya dace da a kawo shi a babun raja domin hadisin na nuna cewa dukkan mutumin da kalmar shahadarsa ta gyaru to an haramta shi da wuta an haramta wa wuta ta ci namansa ina ba za mu fahimta to kaga wannan na na sa bawa ya sa rai game da rahamar ubangiji ko da kuwa yana zakewa waɗansu ayyuka na laifi dogaro da wannan hadisi na mu'ar ibn jabal matakar yana ce dawa ba abin bauta bisa da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad manzon Allah ne kuma hakan ya faɗa da gaske a cikin zuciyarsa to ubangiji ta'ala ya haramta wa wutacin namansa وعن ابي هريره او ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لانهم كلهم عدول قال لما كان غزوه تبوك اصاب الناس بجاعه فقالوا يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا ذوابحنا فاكلنا ودهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افعل فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكثرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى تركوا ما في الأذكر وعاء إلا ملؤوه حتى ما تركوا في الأذكر وعاء إلا ملؤوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيعجب عن الجنه رواه مسلم mahallin zahira cikin hadisi shi ne karfi amma hadisi yana da darussa mai yawa da zama fahimta a ciki imam an-nawawi ce wa an abi huraira aw abi sa'id al-khudri wannan hadisi an karɓo shi imma ne daga abu huraira ko daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ma shakkar rawi marwayi daga wajen su yayi shakka imma dai daga abu huraira imma daga abu sa'id al-khudri ɗaya daga cikin dai abin ya faru sai imamu nawawi yace wala yadurru shakku fi ayni sahabi shakka dangane da tantancewa ne ne cikin sahabbai ya ji wannan hadisi daga manzon Allah wannan baya cutarwa lannahum kullum udul domin sahabbai gaba ɗayan sa adalai ne in waɗansu mutane ne ba sahabbai ba kai shakka tsakanin kowa ne kowa ne to sai an bi diddigi don a tabbatarwa ne ne dan kila ɗaya daga cikin sa zanto adali ɗaya daga cikin sa zanto ba adali ba ɗaya daga cikin sa ya zanto fika ɗaya daga cikin sa ya zanto da'i kaga in fika ne hadisi ya zama sahihi in da'ifi ne hadisi kuma ya zama da'ifi to amma sahabbai gaba ɗayan sa adalai ne ɗaya ya baka labari sai ka manta kowanne ne daga cikin su wannan baya cutarwa dan ka manta sunan shi ko dan ka manta kowaye domin dukkanin su gaba ɗaya adalai ne kala in ma abu hurairah ne to shi ne yace in kuma abu sa'id al-khudri ne shi ne da yace lamma kana gazwatu tabuk yayin da yakin tabuka ya kasance asaban nasa maja'atun yunwa ta samu mutane yunwa mai tsanani ta samu mutane fa qalu ya rasulullah sai suka zo wajen manzon Allah suka ce ya manzon Allah lau abinta lana fa na harna na wadihana ina ma za ka yi mana izini mu yanka raƙumin mu annawadih jam'i da na nadih nadih raƙumi amma galibi sukan ce nadih ga raƙumi wanda ake amfani da shi wajen jan ruwa a san larabawa da suke raye cikin sahara suna da rijiyoyi waɗanda suke da matukar zurfi zurfin su yayi tsanani to da haka su suke dabara ta jan ruwa dan idan karamin guga ne ka zura kuma kafin ka jawo da wahala kaga abin da zaka ɗebo kuma sai ka sake maimaitawa to sai su samu katuwar salka ko ka ce katon guga wanda kila da ka ɗauko shi kaɗai zai zama rabin da ko kuma ma kila ya kai duro sai su zura shi su kulla iyya idan ya kai can karshen rijiyar suka tabbatar ya cika sai su ɗaura wa raƙumi sai su kora raƙumin ya ta tafiya mai yawa daga nan gudun zuwa bata gugan ya kawo bakin da ina fata wasu rijiyoyin zurfi ne da su sosai da sosai to irin wannan raƙumin shi na ake kira na in suna da yawa na wadah to amma sai zanto kalmar larabcin ana amfani da ita da raƙuma su wanda ake jan ruwa da shi ko wanda yake da yin wata yin wata muka ce ya rasulullahi lau azinta lana ina ma kai mana izini fa na harna na wa bi ana mu yanka raƙuman mu fa akanna muti namun wadda hanna mu samu kaki ne ko kitse a jikin su wanda za mu amfana da shi wajen cin abinci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce da su sahabbai ifadu eh ku je ku yanka fa da'a Umar radiyallahu anhu sai Umar bin Khattab ya zo wajen manzon Allah kira da mutum tabbata gare shi fa qala yati ya rasulullah ya manzon Allah in fa'alta qalla az-zahr in har kai umarni da haka aka yayyanka raƙuma to kuma abin hawa zai kaɗan lafazin az-zahr abin da yake nufi a larabci wato baya to sai da aka yi amfani az-zahr ana nufin dabba musamman dabbar da ake dogaro da ita a matsayin kayan sufuri ake hawan bayanta to kama min babu itlaqil juz'i ma iradatul kulli aka ambaci gadan baya amma ana nufin dabbar domin gadan bayan shi ake hawa ko a dora kaya yace in fa'alta qalla dhahru in har ka bada umarni da wannan shawara cewa a yayyanka raƙuma to kuma abin hawa zai karanta dabbobi za su yi kadan walakin da'uhum bi fadli azwajihim yanzu umar ke bada wata shawara da wanda wasu ne kenan abinda muke gani ka nemi kowa ya zo da ragowar guzurinsa ud'uhum ka kira wasu kowa ya zo bi fadli azwajihim da ragowar guzurinsa azwaj jam'i ne na zat idan an ce zat ana nufin guzuri ko ana nufin abinci ko da abinci a gidanka ba wai sai na matafiyi ba galibi ka fahimci idan an ce zat ana nufin guzuri na matafi to kuma idan an ce guzuri a hausa shine wanda matafi yake rikewa dan a hanya ya amfani da shi to amma a larabci wanda matafi yake rikewa ma ana kiran shi zat dan Allah ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa to haka wanda yake a gida ma ake amfani da shi ba wai sai a halan tafiya ba duk a larabci ana iya kiran shi zat kace kana wantu zadi qabla an akhruja min albayt wato na ci abinci na kafin in fito daga gida kana nufin za abinci na kace kowa ya kawo ragowar abincin da ya rage wajensa sun madu Allah lahum alaiha bil baraka idan an tara abincin kowa ya kawo ragowar da abin da ke cikin buhunsa mai dabino ya kawo mai gero ya kawo mai alkama ya kawo an hada wuri guda sun madu Allah lahum alaiha bil baraka sannan sai ka roƙa musu Allah ya sa albarka la'alla Allah an yaj'ala fi zalika al baraka akwai sa ran Allah zai sa albarka a cikin haka in ka masa kai manzo Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na'am manzo Allah ce eh haka za a yi fa da'a bi nit'in sai manzo Allah ya umarni a kawo annitu annitu ita ce fata da aka je ne wanda ake amfani da ita tun fada dan a zauna ko kuma a tun fada dan a zuba kayan abinci sukan yi amfani da fata ko ne wajen zama ko wajen zuba kayan abinci sai ya sa aka kawo fata ta ba fata su sai shin da wannan fata ثم دعا بفضل أزواجه سنة يتي كوا يكاو رجوع رجلنسا فجعل الرجل يجيء بكف ذرة sai ga mutum ya zo da tafi guda na masara shi ne kawai abin da ya rage masa a sannan da yana cikin yunwa tafi guda na masara wani biyun asaru bi kafi tamarin wani kuma ya zo da tafi guda na dabino wani biyun asaru bi kisra wani kuma ya zo da kisra nau'in na kayan abinci irin na su larabawa hatta ita ma alam nifai har aka tara shi akan wannan fata min zalika shay'un yasir wanda abu kaɗan da ya taru na kayan abinci daban-daban akan wannan fata da aka fi faɗa. Fa da a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama alaihi bil baraka. Sai manzo Allah ya roki cewa ya Allah ka sa musu albarka a ciki. sun makara sannan yake da sahabbai hudu fi au'iyatikum to kowa zo da buhunsa ya auni nashi fa akhadhu fi au'iyatihim kowa ya ta zuwa da mazubinsa mai bokiti ya zo mai horo ya zo suka yi ta ɗiba a cikin mazubansu hatta matar kofil askari wa an illa mala'u har ya kasance gaba ɗaya a cikin wannan matafiyan a karauka na matafiyan babu wani bahu da aka bari ba sai su da aka cika shi wa aka kuma aka dafa wani abincin hatta ta bi har kowa ya koshi wa fadla fadla kuma ga ragowa na abincin kaga annabtakar annabi ta tabbata a wurin kenan mu'jiza ta annabta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah na ce da ba abin bauta duk daga tantanta sai Allah kuma lalle na ce da ni din manzon Allah ne la yalqa Allah bihi ma abdun ghayra shakin fa yujabu an aljanna ba yadda za a yi bawa ya gamu da Allah da waɗannan kalmomi guda biyu shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah baya shakka game da ma'anarsu sannan kuma cewa a hana shi shiga aljanna ba yanda za a yi bawa ya haɗu da waɗannan kalmomin ba tare da yana shakka cikin su ba da cikakken yaqini ya gamu da Allah ya mutu da wannan kalmomin sannan wai a hana shi shiga aljanna ba zai yi ba kada shine ma'anar shahid cikin hadisi wurin da ya dace da me da babi na arraja sa rai ma'ana matukar mutum yana da kalmar shahada gyararriya babu shirka san wato ku lura cewa shahadatu Allah ila illallah abinda take tabbatarwa shine wato mutum baya shirka kamar ne shahadatu anna muhammadar rasulullah abinda take tabbatarwa shine mutum baya bid'a don shahadatu Allah ila illallah tana kore dukkan nau'in shirka shahadatu anna muhammadar rasulullah tana rushe dukkan ne bid'a yanzu ya rage sai da wadansu ayyuka na kafa amma dai ba shirka maka bid'a ba ba garawi dai baya shirka baya bid'a to babu yanda za mutum ya je a wannan halin a hana shi shiga aljanna wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi to kaga daga cikin darasa da zamu dauka cikin wannan hadisi doriya akan dacewarsa da babu raja annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman shawarar sahabbansa kuma sahabbai wani lokaci sukan gabatar da shawara wajen annabi ba ma sai ya tambaya ba domin sahabin da ya zo ce lau azin lana fa na har nana wa bihana kai mana umarni mu yanka dabbobin mana tunda abinci yayi kaɗan raƙumi guda ko kila ya kai yanka mutum ɗari biyu su ci abinci da shi ya za mu shiga cikin yunwa bayan ga wa'annan manzon Allah ce a je a yi sai kuma Umar ya zo da wasu shawara cewa a manzon Allah tunda kai mu zafi da'awa ne a sa kowa ya kawo ragowar abincin zamana sai kai wa abincin addu'a ka roki albarka mai wa ubangiji ta ala sanya albarka a ciki shikenan kaga an samu abincin ba tare da an yi yanka za su mamu wannan tana abin hawaye kaɗan maza Allah kuma ya wannan shawarar ta Umar ta fi dacewa da aka ta aka yana ta wannan sai aka ta wannan to kaga anan gurin ya nuna sahabbai suna biyo manzo Allah shawara kuma wannan ya nuna annabi kuma na karɓan shawarar a ce anan gurin duk shugaba da yake so ya dace da shugabanci shi sawa'un sarki ne hakimi ne gwamna ne chairman ne na karamar hukuma darakta ne a ma'aikata kamfani na gwamnati kamfani mai zaman kansa ma'aikata ta gwamnati mai zaman kanta dan kasuwa ne mutum ne a magidanci tsakanin shi da gidajensa yana daga cikin abin da zai taimaka masa a rayuwa shawara to kuma kowane mutum yana da haƙƙin ya baka shawara sai dai ko ba lalle bane kowace shawara sai ka karba dai idan aka bada shawarwari guda uku sai ka duba ka ga wanda tafi maslaha sai ka karba kai kuma idan ka bada shawara ba karba ba ba wani dalili na bacin rai da akwai mutane wanda idan ya bada shawara ba karba ba ko da an karbi ta wani sisi gane yake kuma an ci mutuncin sa ko an sa kiran shi ta ce yau me amfanin zo mu ka bada shawara ba karba to ka bada ba karba ba kila ta wani ta fi taka muhimmanci shi yasa kai ba a karbi takan ba yanzu wancan sahabin da yace a bada umarni a yanka zakuma maza Allah bai karbi tashi ba da ta umar ta zo kuma shi bai bata rai ba ai shi da kai shi zai lura cewa lalle maslaha ta fi tabbatuwa a cikin shawarar Umar sama da shawarar sannan kuma abin da yake nuna mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan take ya roki ubangiji kuma Allah ya sanya albarka a cikin abin da wato an shi aka roka ba lalle bane sai wannan hadisin ai bai nuna mana annabi annabi ana ai bai nemi shawara ba lamma kana gazo tabuka asaban nasa ba ja'asun fa qalu ya rasulullah zuwa suka suka ce ya manzan Allah kai tsaye ba tare da manzan Allah ya nemi shawara ba ba lalle bane sai an nemi shawara idan ka ga maslaha game da rayuwar wani dan uwanka musulmi sawa'un shugaba ne ko mutum ne magidanci a gidansa ko mai kasuwanci da kasuwancinsa ko mai kamfani kaga wani abu da ya dace na shawara sai ka faɗa masa kaga wani abu da ya dace sai dai in kana ganin kai ba ba ka da wata alaka da shi ta yadda in ka karba kila ba zai kimanta shawarar ka ba to wannan baya cikin sharadi sai ka faɗa da kanka samu wani na hannun damansa ka faɗa masa shi ya faɗa masa wato babban abin da ake so ka amfanar da dan uwanka ka amfanar da dan uwanka musulmi ko ka amfanar da taron jama'ar musulmi ta kowace hanya sawa'un kayi haka kai da kanka kai tsaye ko kuma ta hanyar wasuta ka sanya wani a tsakiya kar in ce dole sai in ni na faɗa da baki a karba yanzu misali kila kana da shawara da zaka ba gwamnan garin nan ko chairman na karamar hukuma ko sarki ko hakimi to amma ba ka da alaka da shi ta yadda za a baka dama ka shi idan ka je gama na ma kace kana son ka ga gwamna sai a ganka a wani arene kai kuma asuwa za ka zo kana neman ganin gwamna kuma shawarar ka mai amfani ce amma su ba da yan protocol kai baka cikin mala'un gari ko mukarrabun da za a ce zo ka wuce to kaga anan gurin sai ka nemi suwa ne ne mala'un ko mukarrabun da za a ce su je su wuce sai ka faɗa musu ka faɗa da tsarkakakken niyya kana neman abin da zai zama maslaha ga al'ummar musulmi sai ga Allah ya amfana da shawarar wannan da ya je isar sai a karba ya aiki da ita kai karka damu ba sai an ce kai ne bane ba karka je ka ce ai da ya je ma sai ya nuna kamar shawara ta ce ba na faɗa ba kai kai ne dan Allah ka san duk muna da wannan a cikin society din mu wannan rikicin da sauran wani kuma idan ya je biyan gwamnati shawara ko ya ba sarki shawara yana son a samu wata rana da gwamnati zai fito ya ce kai abu kaza da kuma kamar aiki da shi ai wani da ya ba mu shawara na unguwa kaza na titi kaza to ya zama shirme kenan kuma in zai aiki da shi sai aiki da shi ba sai ya ce ka ba shi shawara ba amma tsakanin kai da shi zai iya maka godiya wannan Allah saka da alkhairi shawara ka ta amfana don yi karfafi gwiwar ka nan gaba idan ka samu wata shawara ka sake kawowa amma ba waɗanda su kuma daga cikin masu mulki ba waɗanda wani zai kawo musu shawara mai amfani dan girman kai lokacin da ake faɗin shawaran baya nuna ma tana da muhimmanci kuma baya nuna ya ɗauka baya nuna ma zai aiki da ita sai bayan kwana biyu ko kwana uku ko bayan wata ɗaya sai ya fito da ita a matsayin tunaninsa ne sai ya zartas wasu ya fi ƙarfin wane ya faɗa masa to kuma a cikin masu mulkin da akwai wani gida dawon a cikin mu da masu mulkin da waɗanda ake mulka da Allah rufa mana asiri wa an itban ibn malik radiyallahu anhu wa huwa mimman shahida badran قال كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يقول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه فوددت أنك تأتي فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى wannan hadisi an karbo daga itban ibn malik Allah ya kare da gare shi itban ibn malik yana daga cikin wanda suka halarci yakin badar wato a ambaci mutum sannan a ce yana daga cikin wanda suka halarci yakin badar wannan na nuna falalarsa kenan don mahalarta yakin badar suna da falala ta musamman tunda manzo Allah ce la'alla Allah tala ala ahli badrin fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum wato kamar ubangiji ta'ala ya kalli waɗanda suka halarci yakin badar yace da su daga yau ku aikata da abin da ko ga dama na gafarta muku to shi yasa idan mutum ya je yakin badar sai yake da wata falala ta wannan hadisi da na kawo yanzu na cikin bukhari qala yace kuntu usalli li qaumi bani salim shi itibal ibn malik yace ni ne limamin yan kabila ta ko mutane na wato banu salim ni ne limamin su ina ina yi musu sallah وكان يحول بيني وبينهم واد أتكاننا دسو أكو تقورما تروا تربا متكانم دسو gidana yana tsallake su suna tsallake inda masallaci yake idza ja'at al-amtar idan ruwan sama yazo idan ba ya ruwa ba ba da matsala wucewa ba da kai ruwa korama ta kawo sai wannan ya hana ni wucewa fa yashqu alayhi tiyazuhu sai mun wahala yadda zan iya tsallake wannan korama kibala masjidihim in fuskanci inda masallacin su yake فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم sai na zo wajen manzon Allah tsira da mun ci tabbata gare shi da iyalan gidansa fa qultu lahu sai na ce da shi inni ankartu basari ya manzon Allah yanzu fa ina inkarin gani na ma'ana ido na baya bani sakonni daidai duk mutumin da idansa yayi rauni ta yadda kila ga mutum ba za ka iya shaidawa ba za ka ga duhun mutum amma baka iya shaida wana ne ko kuma mutum ɗaya ka gan shi a biyu to kaga lalle mutum zai iya inkarin ganin sa ma'ana ko da gani na ya ne ya ce min kaza ne ba na iya gaskatawa tunda ya dama abinda gani na zai nuna min da abinda abinda yake shine hakika shine ma'anar inni ankartu basari wa anna alwadi ko wa inna alwadi alladhi bayni wa bayna qaumi yasilu idza ja'at al-amtar sannan koramar da ke tsakanina da mutane na takan gudana duk lokacin da ruwan sama ya zo al-amtar jam'i na matar fa yashqu alayhi tiyazu sai ya mun wahala in je ya tsallake wannan korama kaga uzuri ne guda biyu ga korama wanda take shiga tsakanin su sannan kuma ga raunin ganin sa fa wajidtu annaka ta'ati sai nayi fatan ina ma a ce ka zo fa tusalli fi baiti makanan ka yi sallah a wani bigire a cikin gidana attakizuhu musallan da zan rike shi in rinka yin sallah dan yanzu ba zan iya zuwa sallan jam'i ba idan ana damana ko saboda ruwa zai hana ni zuwa masallaci idan korama ta zo har sai gulbi ya abin nan kuma wani gulbin sai ya kwana biyu bai gama wuce ba wani ya kwana ya yi ni bai wuce ba to saboda haka ka samu zan zo in nuna wani waje cikin cikin gidana sai ka yi sallah a wajen sai in rike shi nan ne wajen yin sallata فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce sa'af'alu zan aikata fagada alayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa abu bakr radiyallahu anhu yace da sassa sai ga manzon Allah ya samu ko zuwa gidana tare da sayyidina Abubakar Siddiq wanda wannan ke nuna falalar Abubakar Siddiq da kuma ishara na cewa lallai shine babban wazirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam بعد ما اشتد النهار باين هانتي يا رجا يا تجا واستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتو manzan Allah ya nemi izini da ya zo gidana kaga wannan a matsayinsa na shugaba ba ya ce bari kawai in shiga kai tsaye ba sai na nemi izini ba wannan muridi na ne ko mabiyi na ne har sai da ya nemi izini yace fa azintu lahu ni kuma na bashi izini ya shigo falam yajlis hatta qala manzo Allah bai nemi ya zauna ba ma har sai da yace da ni aina tuhibbu an usalli min baitik ina kake son in yi maka sallah dan ka rike shi wajen da zaka rinka yin sallah a gidan naka wato sai wannan ke nuna idan ka je wuri dan yin abu to kai gaggawar yin wannan abin kafin waɗansu ababai su zo su faru ka san wani idan ya tashi abu guda ɗaya yan abubuwa uku suka zo a tsakiya sai su hana shi yin wancan da yoniya sai ya zama tokwantai waɗannan sababbin kuma su ya kamata a bari sai gobe to yana daga cikin siyasar gudanar da aiki abinda dama shi ka taho za ka yi kar wani ya tsare ka ya ya kautar da kai ya canja ma alƙibla zuwa wani wuri har sai kai wannan sai fa in abin da aka canja maka alƙibla da shi to yana da matukar muhimmancin da baya karɓar jinkiri fa ashartu lahu ila al-makan alladhi uhibbu an yusalli fihi sai na nuna masa wurin da nake son yayi sallah din fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tashi fa kabbara yayi kabbara wa safafna wara'ahu mu ko muka sahu a bayansa fa salla raka'ataini yayi salla raka'a biyu thumma sallama sannan yayi sallama wa sallamna hina sallama muka sallama yayin da yayi sallama din fa habastuhu ala khaziratin tusna'u lahu sai na dakatar da manzon Allah cewa ya dan jira akwai dan abinci da aka shirya masa a gida فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي sai ragowar mutanen unguwa suka ji cewa manzon Allah ya zo gidana kallon da kowa yake nema ina ma a gidan shi za ta niga ta a gidana lafazin addar ana nufin gida yawanci kuma sukan ce addar suna nufin unguwa a larabcin da kada gida guda daya addar sannan gida ana nufin unguwa gaba ɗaya kamar nan unguwa gaba ɗaya ka iya cewa da dan da yace ahlud dari na nufin mutanen unguwar kenan sai suka ji labari manzo Allah na gidana fa saba rijalun minhum sai kawai mutane da dama suka taho gidan hatta kasura rijalu fil bait har mutane suka cika gidan fa qala rajulun sai wani mutum yace ma fa'ala malikun la arahu fa qala rajulun zaka munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu sai wani daga cikin zigita mai maligi ne kwana biyu ba ma ganinsa ko masallaci baya zuwa fa qala rajulun sai wani mutum yace zaka munafiqun ai munafiki ne la yuhibbu Allah wa rasuluhu baya san Allah baya san manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce la taqul zalika kar ka sake faɗin wannan magana ala tarahu qala la ilaha illa Allah yabtaji bi zalika wajha Allah ta'ala shin baka ji ya furta kalmar shahada ba yana mai neman yaddan Allah da ita fa qala sai ce Allahu wa rasuluhu alam yace Allah da manzansa ne suka sani amma nahnu fa wallahi ma nara wuddahu wala hadithahu illa ilal munafiqina yace ya fita kalmar shahada tsakanin shi da Allah wannan Allah ne ya sani amma mu dai kam muna ganin duk kaunarsa da yake nunawa da zance da hira da yake yi kawai yana yi ne zuwa ga munafikai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsara da wancin Allah tabbata gare shi yace fa inna Allah qad harrama ala nar man qala la ilaha illa Allah yabtagi bi zalika wajha Allah yace Allah madaukakin sarki ya haramta wa wuta wanda duk ya faɗi kalmar shahada yana neman yadda Allah da ita wanda wannan shine mahallu shahid a cikin hadisin to amma abin da zamu ɗauka na darasi a cikin hadisin banda abin da yake da alaka da babin sallar jam'i asalin ta wajibi ce amma takan faɗi wajibcin takan faɗi akan mutum idan yana da uzuri karbabbe daga cikin uzuri karbabbe rashin gani ko dai rashin gani gaba ɗaya ko raunin gani ta yadda idan mutum ya taho kil zai rinka yin tuntube ya fada kwatami ko ya ketar titi ba tare da ya ga mota ta zo kusa da shi wata akwai hadarin motoci su kada shi ko wani abu to wannan sallar jami'i bata zama wajibi a kansa ba in ya samu dan jagoran da zai kawo shi yana da farla in ya halarta amma in zo na gida bai laifi ba sannan kuma duk wanda a tsakankanin shi da masallaci akwai wata korama da za ta hana shi zuwa ba zai iya ketarewa ba to shi ma wannan sallar jami'i bata zama wajibi a kansa ba ina fata an fahimta sannan abu na biyu ashe ya halatta a cikin gidana in riki wani waje wanda zan rinka yin salloli a wajen wanda kullum na tashi yin salloli na nafila a wajen zan yi ga wani wuri sananne sawawun a cikin ɗaki ne ko a cikin falo a madadin yau in yi a can gobe in yi a can jibi in yi a can gata in yi a can sai in lizinci wani wuri guda ɗaya yan wani dalili ya sa na canja daki ko na canja fasalin daki kuma na iya canja wannan wurin amma dai in riki wuri wanda nan zan rinka yi tun daga shi wannan sahabi yana son ya riki wuri da zai rinka yin sallah ko manzo Allah bai ce masa ya aiko ina ga dama ka iya yi ina ba an fahimta to sannan idan mutum ya riki wani wuri a matsayin inda zai rinka yin sallar nafila a gidansa sawa'un mace ko namiji mace ta riki wuri da za ta rinka yin sallah a ɗakinta ko namiji ya riki wuri inda zai rinka yin sallah a gidansa shin wannan wurin yana da hukunci daidai da na masallaci ba ya da hukuncin masallaci domin hukuncin masallaci shine idan ka je wajen zaka yi tahiyatul masjid to ba za a ce kuma dan kafi nan sai ka yi tahiyatul masjid ba hukuncin masallaci ana iya itikafi a cikin sa to ba za ka ce nan gurin kuma shi ma za a iya itikafi a cikin sa ba hukuncin masallaci mai janaba da mai haila ko biki ba za su shiga ba a zancen waɗansu maluma to kaga a nan gurin ko ai ba za ka ce da mai haila da mai biki da mai janaba ba za su keta ta alfarmar wannan wajen ba ina ba ta an fahimta don haka ba da hukunci irin na masallaci sai dai yana da daraja ta an keɓance shi don bautawa Allah a wajen amma bai kai ta matsayi na masallaci wanda aka rika a matsayin masallaci sawa'un na kamsa salawatu ballantana kuma na juma'a ba a ina ba ta gumbanci wannan sannan kuma abu na gaba wanda za mu iya fahimta a ciki wato annabi sallallahu alaihi wa sallama jikinsa mai albarka ne kuma duk inda annabi duk inda jikin annabi ya taba wajen wurin na na samun wannan albarkar don shi ne abin da wancan sahabi ya nema ya nemi tabarruki ne da jikin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya salla a wajen nan wurin ya zama yana da wata albarka ta musamman ina fata an fahimta to yanzu idan aka ce idan muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam jikinsa na da albarka kuma don haka ne wannan sahabi ya neme shi zo ya sallah a wajen dan ya samu albarka na annabi ya taɓa wannan wurin jikin annabi ya gogi wannan wajen don ya rinka yin ibada a wajen shin wannan ya nuna yanzu ya halatta in nemi wani malami na wani shehi na shi ma in nemi tabarrukinsa ya je ya sallah a ɗaki na ko a falo na don in rinka yin nafila a wajen bai halatta ba saboda annabi tabbat ne ɗari bisa ɗari yana da albarka shehi na kuma tsammani ne sa rai ne sa rai ne tunda dai musulmi ne ina sa masa rai irin wannan sa ran da nake mishi irin sa ni ma zan yi wa kaina ni da shi ba wanda ya fi wani kila a zahiri ya fi ne yawan ayyuka kila a zahiri in fi shi yawan ayyuka amma batini na ikhlasi tsakanin kowa da ubangijinsa ba a san wanda ya fi wani ba sai an je gobe kiyama da haka idan shehin ka ce bari in zo faran ka in sa maka albarka suka ce ya kai ka samu tabbas din kana da ita na fata an fahimta idan zai ce ka masa rashin kunya ko ka masa ba daidai ba ko ka zama ba wahabi ko dan izala amma dai ko shakka ba wannan shine zance na gaskiya da ya kamata ya ji sawa'un daga bakin ka ko daga bakin wani ya rage in kana da karfin halin ka faɗa masa ko ba ka da karfin hali ka bari mu ma faɗa a cikin karatu ya ji ba amma hakikanin gaskiya hakikanin gaskiya wanda yake mutahaqqikul baraka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mahallin shahid shine bayan annabi ya bar duniya sahabbai ba a ga sashin suna kiran sashi cewa wanda zai samu albarka ba a wurin zan yi nafila tabi'ai da suka rayu da sahabbai ba a ga wani tabi'i ya kira wani sahabi irin su Abdullahi da Umar ko Abdullahi da Abbas cewa zo gidana kai mun sallah dan ka samu albarka ko da wani abu ba amma su sahabbai a tsakankaninsu da juna sun rinka neman albarkar manzon Allah lokacin rayuwarsa wanda idan aka masa aski kusan su fada a wajen wajen kokarin wawasan gashinsa da kansa sallallahu alaihi wasallam ruwa da ya alwala aka tara ruwan a cikin kofi ta yadda idan ya wanke gabarsa kar ruwan ya zuba kasa sai ya zuba a cikin wani mazubi sahabbai kamar su kisan kai da juna wajen kokowar kowa ya samu wannan ruwan dan ruwa ne mai albarka amma yadda suka yi wa annabi haka ba ga kuma sauran sahabbai sun yi wa abubakar da umar da usman da ali haka ba tare da cewa duk sauran sahabbai sun yadda abubakar da umar da usman da ali sun ci su falala ina da wannan muhallin shahid ne a fili wanda kuma yake da wannan duk wanda ya fi shehin da ya ce mana shi ma za a nema a tara ruwan alwalarsa ya kulkule baki ya ba a nema albarka yadda shehuna suke wa mutane yanzu to sai mu ce ina inda abubakar shi kuma aka tara ruwan alwalarsa a kasko ya kulkule baki ya ba mutane suka nema albarka ba zai samu ba ina inda Umar ya haka ina inda Usman ya haka ina inda Ali ya haka ina Sa'ad bin Abi Waqqas ya haka to waɗannan mutanen gaba ɗaya ko sun fi dukkan wani shehi dukkan wani waliyi da zai zo bayan ƙasa bayan su bai kai su ba kowane wali a ƙarƙashin su yake sun fi kowane wali walitaka sun fi kowane shehi shehuntaka sun fi kowa karama cikin duk waɗannan waɗannan da ake lissafawa a yau a matsayin wane shehi wane shehi wane wali wane wali albarka dai mara yawan sallah wajen addu'a ta yi addu'a kuma zaka yi mun zan yi maka abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin muslim wani mutum zai zo wai sun karni ka neme maka addu'a ka neme roƙa ma gafara addu'a kuma wannan an hana mun yi magana akan addu'a kaga ba akan addu'a muke magana ba ka fahimci abin da muke magana dan kar wani zai kafa ma hujja da hadisin uwaisul karni wallahi ba zai kai labari ba na rantsa da Allah ba zai kai labari ba addu'a wannan ba ana ba wannan a yau din nan zaka daga hannu kai addu'a har da sayyidina Abubakar dan lokacin da kace ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان أتمانك ين uwanmu da suka riga mu da imani in aka ce mutum ɗaya zai shiga cikin wannan addu'ar wane ne sayyidina Abubakar in an ce sun kai biyu sannan Umar in sun kai uku Usman shigo in sun kai hudu sai in sun kai dubbai ne kafin sauran musulman da ke tare da kai nan su shiga miliyoyi to kaga anan gurin ai za a yi cewa mai Abubakar zai da addu'ar ka mai Umar zai da addu'ar ka to amma wannan daban dan shari'a ta nuna shi amma tabarruki da gangan jikin mutum da ragowar ruwansa da ruwan da ya alwala da gashinsa da sumarsa da hula da riga da singiletin da ta taba jikinsa ba a yin wannan sai da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu taba ganin ba inda sahabbai suka je suna wawasar rigar Abubakar nan ta taba jikinsa amma sahabbai sun rinka fatan su samu rigar da ta taba jikin Annabi su samu wannan rigar wani abu da ya taba jikin Annabi su samu wannan abu wannan shine abin da muke magana akai to amma kaga shi hula yanzu sun rera mutane hankali sai kawai wani shehi kaza mai ci abinci ya wanke hannu ya kurkure baki ya ba mutane wasu sha ruwa wasu nemi albarka wani lokacin abin ina muna kansu harshe ne ba dan koyo ba saboda gaskiya abin da suke fa suna neman takara ne da annabi annabi ne yake da matsayin sai suke ta mutu da shi su ma su samu su yi takara da shi ba sun san ba su isa ba to kaga anan dole ka kawo su samu harshe in ka kawo su samu harshe sun ji haushi ko da yake sun kila wadansu ba su da rai mabiyansu sun ji haushi to su suka ja su cire su daga matsayin da suka kai su na annabi to shikenan an riga an huta ba wanda zai kawo su samu harshe Allah ya samu gani to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ana tabarruki da jikinsa da haka yace ka nuna mun waje ina son ka zo wurin kai sallah da irin kai sallah a wajen abin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi tafi da sayyidina Abubakar da a matsayin dan rakiya wannan ke nuna tafiya ko da a cikin gari ce zaka iya rikan dan rakiya ballantana kuma in zaka yi tafiya wajen gari mustahabancin gari ki dan rakiya ya tafi da kai fa gada alaihi rasulullahi wa Abubakar radiyallahu anhu ina fata mun fahimta sannan wani abu da za mu iya koya daga cikin hadisin halaccin yin jam'i a cikin sallan nafila ko da ba sallan tarawihi ba ce ba kuma ko da ba a cikin ramadana ba ne a wajen ramadana ya halatta a yi jam'i a cikin ne sallan nafila to amma wannan zai zama kullum kullum a bai halatta bai zama kullum kullum so ɗaya a shekara so ɗaya cikin wata shida wata rana wani nafila ka zo ka bi shi ko ni ina nafila ka zo ka bi ni muka yi shikenan amma an nattakaza zalika adatan mutakarriratan ma bainal al-hin wal akhar mulki wannan a matsayin al'ada ta yau da gobe wannan kuma ya zama bid'a ina ba da fahimta a cikin watan ramadana ne wannan nafila ta kullun kullun har watan ramadana ya wuce wannan sunna ce dan hadisai sun nuna wannan aikin sahabbai ya nuna wannan amma a wajen ramadana wata rana kawai bisa ga dace ba tsarowa muka yi ba cewa mu tafi masallaci kaza mu je mai sallar nafila ko mu je gidan wani mai jam'in sallar nafila na zo masallaci na nafila sai ka ganni ka bini ko ni na ganka na bika muka yi nafila tare ba mu saba Allah ba bisa ga dace abin ya faru ba bisa ga mun tsaro ba kaga nan gudan ai wannan ya ce manzo Allah zo kai mun sallah a gidana kai sallah a wajen tusalli ba ce ba kai sallah kai da wani da annabi zo ya kabbara sahabbai suka ga to bai muke sai suka bi shi da sai na Abubakar da zo da su in gidan sai suka bi shi ko makwabta ba faɗa musu ba kaga abin ya zo ne bisa ga me dace ba tsaro shi akai haka ba har annabi ya sallama su ma suka sallama tare da shi to wannan daidai inda hadisi ya nuna a nan za a tsaya a aiki da shi kar a fadar ma'anarsa da akwai waɗansu matasa da na gani a wani gari wanda suka ɗauki wata al'ada duk ranar daren juma'a za su haɗu a wani masallaci na juma'a a garin su yi yan karatuttukan su kuma can idan dare ya kai su yi tahajjudi aka ce me matsayin wannan nace bid'a ce mu ce wannan bid'a ce dan sun mai da abin juma'a juma'a juma'a juma'a duk juma'a sai sun taru a yi karatu a zaƙo na ba karanta ko cikin riyadu salihin ko bukhari ko muwatta a yi dan wa'azi a faɗakar a yi ta'alimi bayan an yi ta'alimi an gama to kuma sai a tashi sai kuma a yi tahajjudi cikin daren to kaga wannan bid'a ce kaulan wahidan babu wata magana akai dan ba su da wani salaf magabaci akan wannan
malamin babban malami zai yi zuwa gidan wani ziyara haka ko sai ina kula
sai ni ko an samu gaba zan yi ba tunda sauran mutane ma musu da abin da kace alhamdulillah wani umar bin al-khattab radiyallahu anhu قال قدم رسول الله كودي كيتي وإتبان بكسر العين المهملة لفظ إتبان ذا أيوا عين كسرة عين عند باتر دغو وإسكان التاء تاء دون كما مي دغو بي أسما إسكان التاء المثنات فوق وما بعدها باء موحدة wato ta'un din za a yi mata dauri bayan ta kuma ga ba mai digo daya itban wal khaziratu bil kha'i al mu'jama abinda ake nufi da al khazira a cikin larabci da da kha mai mai ruwa wato hakarin mai ruwa wazai da kuma zaira hiya daqiqun yutbaqu bi sha'ab wato kamar gari ne na fulawa ko garin alkama ake dafa shi tare da kitse to shine ake kiran sa khazira wato dai abinci ne na musamman suka yi domin taron annabi sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid anan gurin in zaka yi bako a gidanka ya halatta ka tanadan masa abinci ko abin sha dan ka karrama shi da shi qawluhu saba rijalun da yace saba rijalun cikin hadisi bi sa'il musallata da sa' mai ɗigo uku a sama ai ja'o wa jitama'u wato sai suka zo suka taru Allah ce wa iz ja'anna albayta masabatan linnasi masaba yani marja'an linnasi makanin istima'in lak muka mai da dakin Allah zanto wurin taruwar mutane idan kace saba rijalun sai mutane suka taru kenan وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في الصبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال لله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليه wannan hadisi an karɓo shi daga Umar dan Khattab Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo bi sabiyin wato kamar ya dawo daga wajen yaki bi sabiyin da wani adadi na fursunonin yaki sune as-sabiyu bisin kenan fa idza imra'atun min as-sabi sai ga wata mace cikin fursunonin yaki din nan tas'a tana ta kai kawo ta yi nan ta duba nan ta yi nan ta duba nan iz wajadat sabiyan fi sabai kwatsam sai kawai ta samu wani yaro a cikin wannan fursunonin yaki akhazatu sai ta dauke shi fa alzaqathu bi batniha sai ta hada shi da cikin ta haka ta rungume shi fa rada'atu ta kuma shayar da shi nono ya sha wato ɗanta ne a cikin rugumutsi ko taron mutane ta nemi shi tarasa tana ta nema ta yi nan ta yi nan can ba ta yi awanne ba sai gashi a gabanta sai ta yi masa ta dauke shi ta rungume shi dan farin ciki ta kuma sa masa nono yake sha fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah da da mace tabbata gare shi yace a turawna hadhihi almar'ata ko a tarawna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha fi nar shin kuna ganin wannan matar za ta iya daukan wannan yaron nata ta wurgi da shi cikin wuta qulna la wallah sai muka ce wallahi ba za ta iya ba fa qala sai manzon Allah ce lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha wallahi Allah na jin kan bayansa sama da yadda wannan matar ke jin kai ko tausayin ɗanta. Wato jin tausayin Allah game da bayansa ya dara jin tausayin wannan mata game da ɗanta. Wannan hadisi muttafaqun alaihi. To tunda Ubangiji ta'ala yana da wannan rahama da jin tausayi game da bayansa kaga shin bawa ya kamata ya ɗebe tsammani? Bai kamata ya ɗebe tsammani ba game da rahamar Ubangiji shine mahallu shahida cikin hadisi. yake daga cikin rahama da Allah ya rarraba mana casa'in da tara ya ajiye sai ranar tashin kiyama domin bayansa to yanzu ka duba fadar rahamar da ke cikin duniya din nan wadda kowace uwa da take jin tausayin ɗanta duk uban da ke jin tausayin ɗansa duk mai jin kan da ke jin tausayin gajiyayye za'ifi ajizi da wannan rahamar ne fa ka duba yawan halittun fako da yawan halittun ruwa ka duba mutum ka duba dabba ka duba tsuntsaye ka duba dukkan halittu gaba ɗaya wannan rahamar sai kashi ɗaya da Allah madaukakin sarki ya yi kasafinta a tsakanin mutane suke jin kai da ita amma casa'in da taran ya ajiye ta ranar tashin kiyama ya ji kan bayi da ita wa fi riwayatin inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal baha'im wal hawam ubangiji ta'ala yana da rahama ɗari amma ya saukar da ɗaya ya kasabta wa aljanu da mutane da dabbobi sune albaha'im wal hawam da kuma ƙwarika fi haya ta'atafun da ita ne suke jin kan juna da tausayi waya tarahamun suke rahama wa junansu wa biha ta'atiful wahshu ala waladiha da wannan ne dabba ke jin tausayin ɗanta wa akhara Allah tis'an wa tis'ina rahma ubangiji ya jinkirtar da rahama 99 yarhamu biha ibadahu yawmal qiyamah wadda da su ne zai ji kan bayi a ranar tashin kiyama muttafaqun alayh wa rawahu muslim aidan min riwayat salman al-farisi radiyallahu an imamu muslim ya rawaito wannan hadisi amma shi ba daga abu huraira ba sanadin sa yana cikewa zuwa ga salman al-farisi yace qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna lillahi mi'ata rahmatin ubangiji ta'ala yana da rahama ɗari. فمنها رحمة بها يتراهم الخلق بينهم daga cikin ɗari ɗin nan ya zaɓi ɗaya ya kasauta bayi suke jin kan juna da ita wa tis'un wa tis'un li yawm al-qiyama 99 kuma ya ajje su ranar tashin kiyama wa fi riwayatin a wata riwayar hadisin daban inna allaha khalaqa yawma khalaqa samawati wal arda mi'ata rahmatin a ranar da Allah ya halicci sammai da ƙarsai a rannan ya halicci rahama ɗaya ɗaya har guda ɗari kullu rahmatin tibaqun ma baina samai wal ardi kowace rahama guda ɗaya wato faɗinta ko girmanta ya kai tsakanin sama da ƙasa ma baina samai ila al ardi fa ja'ala minha fil ardi rahma sai ya saukar da rahama ɗaya a ban ƙasa fa biha ta'tifu al walidatu ala waladiha da wannan rahama ce ɗaya uwa ke jin kan ɗanta والوحش والطير dabbobi da tsuntsaye ba'dha ala ba'dhin sashin suke jin tausayin sashi fa idza kana yawmul qiyama idan ranar tashin kiyama ta zo akmalaha bi hadhihi rahma sai ya cika wato wannan rahamar guda ɗaya din kuma ya cika da 99 ya ji kan bayi da su wa anhu haka an karbo daga Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ma yahki an rabbih tabaaraka wa ta'ala daga manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi cikin abin da yake hikaitowa kai tsaye daga ubangiji wato hadisul qudusi qala Allah madaukaki ya ce aznaba abdu dhanban fa qala allahumma ighfir li dhanbi bawa ne yayi zunubi sai ce ya Allah gafarta min zunubina fa qala Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ce aznaba abdi dhanban bawa na yayi zunubi fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhunub yaghfiru dhanb kuma nan take ya san cewa akwai ubangijin da shi ke gafarta zunubi wa ya akuzu bi zam kuma shine ke riko da zunubin in ya ga dama sun ma'ada fa aznaba sannan bawan ya sake komawa ya sake zunubi karo na biyu fa qala yace ay rabbi ghfir li zambi ya ubangiji gafarta min zunubi na lafazin ai daidai yake daga ce ya wato kamar shi ma adawatun nida'i ne akan ce ya zai akan ce ai zai akan ce a zai akan ce a ya zai dukan su menene adawatun nida'i ana amfani da su wajen kira ai rabbi ya ubangiji ikfir li zambi gafarta min zunubina fa qala allah tabaaraka wa ta'ala sai allah madaukaki ce aznaba abdi zamban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanb bawa na yayi laifi ya kuma san cewa lalle akwai ubangijin da shi ke gafarta laifi wa ya kuzu bizzam kuma shine ke riko da laifi din ya kawo mutum da shi in ya so sun ma'ada fa aznaba karo na uku bawa ya sake zuwa da ya sake laifi fa qala ya sake cewa ay rabbi ighfir li dhanbi ya ubangiji gafarta min zunubi na fa qala tabaraka wa ta'ala sai ubangiji ta'ala yace aznaba abdi dhanban fa alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudhu bi-dhanbi qad ghafartu li abdi falyaqul ma sha'a ubangiji ce bawa na yayi laifi ya san yana da ubangijin da yake gafarta laifi ko ya kawo mutum da laifi eh a ban karanta ba falef oh falef albo fa sai yace wa yakuzu bil zabi ko ya kawo mutum da laifi in ya ga dama qad ghafartu li abdi wato na riga na gafarta wa bawa na falyaf'al ma sha'a yaji aikata duk abin da ya ga dama ga wannan makula kenan wajen kaiwa matuka wajen fadar rahamar ubangiji mutum ya yi laifi har so uku ya tuba amma ta ki koma ya tuba ya koma ya tuba ya koma a karo na uku din na ƙarshe ubangiji ta Allah ce ya gafarta masa kuma komawa da ta bai sa ya ke ya gafarta masa a sai kenan idan mutum ya tuba daga laifi sai zo sake koma sannan sai sake tuba za a karɓa ki amma ko waɗanda suke gani idan mutum ya tuba daga laifi idan ya koma ba za ka karɓa ba kaga wannan kuskure ne idan ya saba wannan hadisi sannan ya saba wa zahirin ayata alqur'ani dan Allah ya nuna matukar mutum ya tuba an karibin an karibin kuma shine bai kai ga mutuwa ba sun mai tubu min karibin ko la yatubu Allahu alaihi wa kana Allahu aliman hakima yaushe ne ba za a gafarta mutum ba idan rai ya zo makogaro an fara zalo rai har ya zo makogaro to ya kai gargara ke don haka manzo Allah ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah na karban tuban bawa matukar bai kai gargara ba gargara kuma shine rai ya zo makogaro an fara zaro shi to lokacin ko mutum ya tuba tuba shi ba ta da amfani shine walasat tawbatul ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahum al-maut qala inni tubtu al-an walal ladina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima wato dai wannan na nuna mana cewa duk irin laifi da muke yi kada mu ɗauka cewa mun kai laifin da in mun tuba ma baya da amfani wannan alama ce ta taɓewa mutum ya yi wannan zaton ya yi wannan tunanin ya yi wa kansa wannan mummunan tunanin ko ya wa Allah mummunan zato ya kamata ka ɗauka duk girman laifinka idan ka tuba ubangiji ta'ala zai yafe maka wannan hadisi muttafaqun alaihi wa qawluhu falyaf'al ma sha'a cewa fa lafa almasha ai ma dama ya fa'alu hakaza matakar dai zai tuba to ya aikata abin da ya so komin yawan sa in yi tuba Allah zai yafe masa ay yuznibu yatub aghfir lahu yayi zunubin ya tuba ni kuma zan gafarta masa fa inna tawbata tahdimu ma qablaha tuba tana rushe abin da yake kafin ta wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وعنه دغواكنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله ياتي والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا نارن سيدا وندري ناكي هننسا بعدن كنا ينذنبي لو لم تذنبوا إن دا أتي بذاكو يذنبي با لا ذهب الله بكم da Ubangiji ya tafiyar da ku, wala ja'a bi qaumin yuzlibun ya zo da waɗansu mutanen da suke yin zunubi fa yastaghfiruna Allah ta'ala su rinka istighfari suna neman gafaran Allah fa yaghfiru lahum kuma sai Allah ya yafe musu wannan hadisi rawahu muslim wani abi ayyu irin wannan hadisan baka yin dogon sharhi akan su ka kyale su a yadda suke wani abi ayyu Khalid ibn Zaid dai wani sharhi zaka yi masa sayyidi ka ce masa haka ne ka ce masa ba haka bane ba magana ce ta manzo Allah kuma sahihiya amma in akwai wani bayani da yake bukata ai akwai babi da zai zo baya inda zai jamma bainal khawf war raja'i wato imam an-nawawi ya tartibi mai kyau a wannan wurin ya fara ambatan al-khawf sannan ya kawo ar-raja babi na gaba sai ya ce babul khawf war raja a hada da juna wannan ba karamin fikihu bane ba gaskiya to shi yasa kowane bayani insha Allah sai mun je can za mu yi shi yanzu kawai mu dauki hadisan a haka yadda ka san waɗancan na tsoratarwa da firgitaswa ka san waɗannan da kwaɗaitarwa yayin da aka haɗa su a babi ɗaya sai ka ga yaya za ka mu'amalance su wato kuskure ne mutum ya ɗauki hadisi falan ɗaya gefe ɗaya yanzu duk wanda ya zo ɗauki hadisai da suke nuna raja'i da sa rai ya kawar da kai da hadisan firgitaswa to abin da zai faru gare shi shine alamun min makarillah sai ya aminta daga makarin ubangiji sai ya ɗauka ma babu azaba kawai mutum ma yi duk abin da ya ga dama ya ci duke duk wanda ya ga dama tunda da zai mutu da kalmar shahada shi kenan zai shiga aljanna to ɗaya kuma sai zo ɗauki hadisan da suke nuna razani da firgici shi kuma gaba ɗaya sai ya firgita ya tattara kayansa zuwa kabari tun kafin ranar mutuwarsa ta zo to kaga ya kasa yin komai a duniya sai ya kasance baya da ruhi na motsi dan arraja shine injin da ke motsa dan adam wajen aiki amma firgici hana mutum sakadin ke yi to idan mutum ya rinjayar da janibul khawf to abin da zai faru shine sai ya samu alqanutu min rahmatillah ya ɗebe tsamani daga rahmar ubangiji kuma wannan shi ma ramin halaka ne shi yasa na tattara bayanan idan mun je can sai mu yi su gaba ɗaya nan wurin kawai na dan faɗa ne ma'ana dai kuskure ne ka ɗauki hadisan raja'i irin waɗannan su kaɗai kamar yadda kuskure ne ka ɗauki hadisan kawo su kaɗai ya kamata ka haɗa su da juna amma ya za ka yi da wannan manzon Allah ce ba dan za ba dan kuna zunubi ba da sai ubangiji ta Allah ya tafiyar da ku gaba ɗaya ya halicci waɗanda za su rinka yin zunubi din ma'ana inda za ku daina gaba ɗaya da sai Allah ya tafiyar da ku to kaga wannan idan wani yazo sai ya fahimci ba sai ga tallata masa ake je kai zunubi wanda kuma hakikanin gaskiya ba haka bane ba bayani zai zo nan gaba insha Allah وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاري من مسوكين النبي كان بيان النبي هذه مدينة shine Khalid ibn Zaid wa shine dan mala'iki cewa wayan da manzo Allah ya je Madina wanda ya sauke shi shine Haladu farin tsoho to Khalid ibn Zaid ka san Hausa Haladu sai Khalid shine Haladu da Hausa Khalid ibn Zaid radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul shine hadisin da na karanta ko wani da shine da kai naji manzo Allah yana cewa laula annakum tuzribun ba dan kuna yin zunubi ba la khalaqa Allahu khalqan yudhnibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum da Allah ya halicci waɗansu halittun daban ba ko wanda za su rinka yin zunubin kuma su rinka neman gafara ya gafarta musu wato kaga anan gurin ba tallata zunubi bane ba tunda idan kai zunubi ya ce zai halicci waɗansu suna zunubi suna mai suna neman gafara to yaushe za su nemi gafara in sun daina zunubin kenan ba wai in sun yi istimrari akan zunubin ba rawahu muslim وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معنا ابو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر ابو هريره من كسانتي منا زوني كنا قعودا من كسانتي ازوني tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tare da mu akwai abubakar da umar fi nafarin cikin wani adadi na mutane an nafar adadin mutane daga uku zuwa tara su ne nafar faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min bayni a zuhurina sai manzo Allah ya tashi a tsakaninmu fa abta alaina sai dan yi jinkiri bai dawo ba ma'ana ya tashi ya bar mu muna zaune yayi jinkiri bai dawo ba fa khashina an yuqtafa adunana sai muka ji tsoron karfa wani ya tafi da manzo Allah ko waɗansu su kama shi su tafi a tsakankaninmu ba mu sani ba fafazina sai muka firgita faƙumna sai muka tashi fakuntu awwala man faza'a ko man fazi'a sai na zanto ni ne farkon wanda ya fara firgita in zuwa kenan abu huraira fa kharajtu abtadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na fita ina neman ina manzon Allah yake hatta ataitu ha'itan lil ansari har na zo wata gona ta mutanen madina al ha'it gonar da take a kewaye kenan an yi mata shinge imamun nawawi yace wa zakar alhadisa bi tulihi abu hurairah ne ya ci gaba da bada labarin tare da tsawon sa shi yanzu imamun nawawi baya so ya kawo mana duk abin da hadisin ya kunsa yana so ya kai mana inda ya muhalli shahid inda ya shafa babin da ya kulla babun raja'i yace wa zakar alhadisa bi tulihi abu hurairah ne ya ta ambaton hadisin da tsawon sa gaba daya har zuwa ina ila kaulihi zuwa fadarsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce izhab فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله yace tafi duk wanda ka gani a bayan wannan katangar yana mai shaidawa cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah mustaiqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta dauru akan haka bisa ga yaqini fa bashirhu bil janna to kai masa bishara da gidan aljanna rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim da ya ruwaito shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم وتو النبي صلى الله عليه وسلم يا كرنت زنشان الله دكي تكين سورة إبراهيم وربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني إن النبي إبراهيم كتوا يا أبنجي سوف قمك سوف هلك الديوة دكي تكين متاني da haka duk wanda ya bi ni to fa yana tare da ni wanda ya bi ni yana tare da ni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ko ya saba mun to wannan kuma al'amari na gare ka ya ubangiji kai mai gafara ne mai jin kai ne wa qawla isa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta maganar annabi isa alaihi salam da ke cikin suratul ma'ida inda yake cewa da ubangiji in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya ubangiji idan kai musu azaba bayinka ne ba wanda zai ce dan me idan ko ka gafarta musu to kai ne al aziz mabuwayi al hakim ko mai hikima to kaga shi annabi ibrahim ya ce wanda ya bi ni daina wani wanda ku ya saba mun to ya Allah kai mai gafara ne mai rahama ne bai ce a jikansa ko a masa gafara ko a jikan ya ce wanda ya saba mun dai kai mai rahama ne wanda ya bi ni kuma nawa ne annabi isa kuma ya ce in kai musu azaba bayin ka dai ba wanda zai ce dan me in ka ji kansu to kai al'azizu ne kuma alhakimu ne fara fa'a ya daiki manzan Allah sai daga hannayensa wa kala ya ce Allahumma ummati ummati ya ubangiji al'ummata al'ummata shi manzan Allah bai danka ba a hannun ubangiji ya ce ya Allah in ka ga dama kai musu azaba in ka ga dama kai musu sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim sallallahu alaihi wasallam wa baka har ya fashe da kuka fa qala Allah azza wa jalla sai Allah madaukakin sarki yace ya jibril izhab ila muhammadin ya kai jibril je ka wajen muhammad wa rabbuka a'lam ubangiji ya fi ka sanin me yake ciki amma je ka fasalhu ma yubkihi ka tambaye shi me yasa kake kuka ai Allah ya san me yasa manzo Allah ke kuka amma kai Jibril je ka tambaye shi fa atahu Jibril sai malaika Jibril ya zo fa akhbarahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qala manzo Allah ya ba shi labarin abin da ya faɗa wa huwa a'lamu Allah ko shine mafi sani fa qala Allah ta'ala sai Allah ce ya Jibril izhab ila Muhammadin fa qul inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uka sai Jibril je ka faɗawa annabi Muhammad cewa inna sanurdika fi ummatika lalle mu za mu sa har sai ka yadda game da hukuncin da za mu yi na al'ummarka wala na su uka ba za mu munana maka ba tunda ko aka ce ba za mu munana manzo Allah ba ma'ana dukkan mu nan za mu sa ran mu shiga aljanna tunda in ɗaya zai shiga wuta ran manzo Allah ba zai so ba wannan hadisi shi ma Imam Muslim ya rawaito shi To waɗannan hadisai ko shakka babu duk sun dace da cikin wannan babi mahallin shahidin su duk asirri ke baya buƙatar dogon bayani hadisin ƙarshe da zamu karanta a yanzu wa an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم da الردف da الرديف ما نسا yana bayan manzon Allah kenan a haya akan dabba daya ala himarin kan wani jaki fa qala ya mu'az hal tadri ma haqqullahi ala ibadi kai mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayinsa wa ma haqqul ibadi ala Allah ka san haƙƙin bayi akan Allah qultu Allah wa rasuluhu ala sai Allah da manzon sa ne yafi sani قال سيما ذا الله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الله أكم باي su bayin su bautata masa kasa hada shi da wani wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a haƙƙin da bayi suke da shi akan Allah Allah ba zai yi azaba ba ga dukkan mutumin da baya shirka fa qultu ya rasulullah sai mu'az ya ce ya manzan Allah afala ubashirun nas shin ba zan je in yi wa mutane bishara ba da wannan hadisi da naji daga bakinka qala sai manzan Allah ce la tubashirhum fa yattakidu kar kai musu bishara kuma su je su dogara da kalmar shahada su ki aiki alai su su yi ta aiki muttafaqun alaihi wato kaga wannan hadisin ya riga ya yanke gadan baya kenan ma'ana da dole sai kai ne in ya zanto har sahabbai da karfin imanin su manzo Allah na cewa idan kai musu bishara kila za su daina aiki to ya yanzu idan ka koro wannan hadisan kai shiru a cikin jama'a kai musu shike na yi ma'ana na dama da karfin imanin su ga irin matsayin da manzo Allah dauka to anan gurin mu gane haƙƙi na Allah akan bayi haƙƙi ne da Allah ya wajabta wa bayi tilas su yi in sun kiyaye musu azaba amma haƙƙi na bayi akan Allah haƙƙi ne da Allah ya ciwa kansa alkawari ya ɗaukan wa kansa don shi ba wanda ya sai wajabta mishi wani abu kaga akwai bambanci tsakanin haƙƙin guda biyu haƙƙin Allah kan bayi tilas ne bayi su bi ko a yi musu azaba amma haƙƙin Allah haƙƙin bayi a wurin Allah kuwa haƙƙi ne na Allah shi ya ɗaukan wa kansa ba wanda ya tilasta masa dan ba abin da yake wajibi a kansa subhanahu wa ta'ala falala ce da karamci daga gare shi subhanahu wa ta'ala to yana da sai mu dakata a nan gurin abin da muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu zada wanda muka yi kuskure mu kuma ubangiji ta Allah shi ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko yana cewa shi ya halatta mutum ya yi itikafi a masallaci wanda ba na juma'a ba eh ya halatta idan ranakun da zai yi itikafin ba juma'a a cikinsu zai yi itikafin kwana biyu a lokacin da bai shafi juma'a ba asabar lahadi ko litinin alhamis ko laraba alhamis ko litinin talata nake nufin ko laraba alhamis kaga nan duk su shafi juma'a ba inda zai yi wani adadi da juma'a ba ta shigo cikin su ba na kwanaki to ya halatta yayi ko da a masallaci ne da kamsu salawat da sharɗin ana yin salloli guda biyar gaba ɗaya a cikin jam'i a masallacin ba kawai an gina masallaci ba gingiran da kamsu salawati amma wani lokacin sallah ɗaya ake cikin jam'i sauran ba a yi amma idan kwanakin da zai yi itikafi sun shafi juma'a to dole ya je masallacin da yake na juma'a domin shi itikafi mustahabbi ne halartar sallan juma'a kuma wajibi ne kaga lokacin da ya tsaya itikafi to kaga bai je juma'a ba kenan ya tsaya mustahabbi ya ki yin farilla to kuma idan ya fito ya tafi juma'a to ka kuma ya karya ka'idar itikafi to shine tun farko sai yayi a cikin masallacin da yake na juma'a idan akwai juma'a cikin kwanakin da zai yi itikafi hadisin da yake magana akan wannan makaho ya za mu yi mu haɗa shi da hadisin da ya nuna wani makaho da ya zo shi kuma ya nemi izini ya daina zuwa sallan jam'i maza Allah bai bashi izini ba ɗaya ce daga cikin biyu ko mu ɗauka shi wannan hadisin ya shafe wancan ko kuma mu ɗauka wannan qadiyatu ainin ce la umumalaha wanda ban tsammanin qadiyatu ainin ce wannan hadisin zai fi zama shine mutaakhir wancan ya zanto ya riga shi zuwa wancan ya fa'idantar da wajibcin sallar jam'i wannan kuma ya nuna a iya karban uzurin mutum ina neman bayani akan hadisin Abdullahi bin Umar a Abdullahi bin Utba ibn Mas'ud wanda yake cewa babu wanda ya zo a babin ijra'i ahkamin nasi ala zahir wanda Umar dan Khattab yake cewa inna nasan kanu yu'khazuna bil wahyi fi ahli Rasulullah menene muhimmancin kawo shi alhali ba hadisin annabi bane a'a ya ba hadisin da magana a shirye sahabbai ce sahabbai ko suna shiriwa ne akan abin annabi ya bar su musamman Umar dan Khattab wanda yake cikin khulafa'ur rashidun da manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ur rashidun khulafa'ur rashidin ina cikin khulafa'ur rashidin shiriyar sa shiriya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa waɗansu suke ɗaukan abinda abubakar da umar da usmanu suka yi ittifaki a kai daidai yake da ijma'i waɗansu malamai sun faɗi haka ɗaya kenan idan sahabi ya ce mutane a lokacin manzan Allah ana kaza daidai yake da ya ce annabi ya ce wannan a ka'idar ilimin hadisi kamar da imam al-iraqi yace qawlu sahabi min as-sunnati aw nahwu umirna hukmuhu ar-raf'u walau ba'da an-nabi qalahu bi asuri على الصحيح وهو قول الأكثر وقوله كنا نرى إن كان مع عصر النبي من قبيل ما رفع idan sahabi ya ce kaza na daga cikin sunna ba sai ya ce sunnar annabi ba kai tsaye za a dauka daidai yake da ya ce annabi ya ce idan sahabi ya ce mun kasance a lokacin annabi muna ganin kaza kaza ne daidai yake da ya ce annabi ya ce ko an aikata kaza a gaban annabi sallar dare da mutum zai da matarsa ya halatta wannan ya halatta da akwai hadisi da ya nuna manzo Allah ce Allah ya ji kan mutumin da zai tashi da dare dan nafila ya tashi matarsa in ta ki tashi ya watsa mata ruwa a fuska dan ta tashi sallah kuma Allah ya ji kan matar da za ta tashi ta tashi mijinta su yi kiyamul laili in ya ki tashi ta sa masa ruwa a fuska dan ya tashi sallah sai dai a nan gurin miji ba zai ce wa matarsa ba dole ki tashi bi a'a sai ta ce ya kayansa in ta ga dama ta bi shi ruwanta in ta ce ni barci na zan yi kare zarge ta tunda ba wajibi bane musu habbi ita ma mace kar tana da kishin addini ta zo tana ta zargin mijinta ko kiyamul laili ba yayi ba wajibi bane ba kiyamul laili akila na wadansu ayyukan kuma da yawa wanda ke ko baki iya yi kasa akwai wadanda suke zahafa mutum akan mustahabi to wannan baya baya cikin shari'a sannan sa sunan ka kwadaitar da mutum amma ba har mutum ai fushi da shi ba dan baya kiyamul laili ko kai kai fushi da ita dan ka tashi kai kiyamul laili ba ta bi ka ba annabi ya tashi ya kiyamul laili a gidansa amma ba tare da ya cewa matarsa tashi mai ba lokacin da ya kwana a ɗakin maimuna bintul haris abdullahi dan abbas zai ga manzo Allah ya tashi ya tashi ya bi shi amma ita matar ba ta zo sun sun yi sallar tare ba a shi kuma kwana ɗakin aisha ya yi kiyamun lalle ta kai to mana duk abin da ya auna amma ya tabbata ya sallar tare da shi ba ina fata an fahimta wato mutum ba zai ce ba tashi mai dole ya iya cewa to zaki sallar dare ni dai zan yi sallah ya ci gaba da yin kayansa in ta ga dama ta zo ta yi taka daban shi ya tashi daban in ta ga dama ta zo ta bi shi don ya sha bamban da mu zo mu haɗu a masallaci mai sallar jam'i din haɗuwa a gida ni da matata mu ya sha bamban da mu zo musulmi don ba zuwa masallaci mu haɗu don sallar nafila ɗin zai ba da wata sura wadda anan ne bid'a za ta ginu amma dan kai a gida wace bid'a zaka haifar tsakaninka da matarka kam to wannan kuma yake cewa mutum ne zai addu'a sai ya ce don annabi ko don fallar annabi wannan bai halatta ba ba a yin tawassuli da zatin annabi ko da falalar annabi annabin yana da falala amma falalarsa ta sace shi kadai kai ba za ka ce a baka falalarsa ba don kai baka cancanci falalarsa ba da haka ya kamata mu fahimci wannan ana tawassuli da sunan Allah ko da sifarsa ko da imani ko da aiki na gari ko da addu'ar wani salihin bawa da yake da rai wannan mun sha faɗin wannan a cikin karatu amma da gangan malaman bid'a sai su yi amfani da wannan cewa to kaga wannan ya nuna waɗannan mutanen makiya annabi ne kaji ma wai ba za ka ce dan annabi ba wato su annabi ma baya da matsayi kaga a nan gurin tayar da kura ne da gangan a shigar rikici kan abin da ba shine abin rikicin ba ba wanda yake jayayya tsakanin mu da su kan cewa annabi na da falala annabi yana da ita ɗari bisa ɗari ba wanda ya kai shi falala ba wanda ya kai shi daraja ba wanda ya kai shi mutunci ba wanda ya kai shi matsayi shine afdalu khalqillahi alal itlaq duk cikin halittar Allah ba irinsa wannan an riga an gama saboda haka kuma ahlus sunna ba sa jayayya akan wannan amma inda ahlus sunna suke jayayya ka ce a bani dan annabi ya Allah ba ni kaza dan annabi menene hujjarka a musulunci in ka faɗi haka shine abinda ahlus sunna suke tambaya a basu ansa wannan bai kore falla annabi ko matsayinsa ba amma halaccin kai haka a aiki ya halatta ko bai halatta ba ana aiki rikicin ina fata mun fahimta alaikum salam
suna da karanta a farko wani lokaci idan karanta ta kuma ya karanta ana sallah sai da an yi da wato da kuma da ake wannan da da kuma shi wannan hadisin da'ifi ne ba a aiki da shi fada idan an karanta suratul tin a ce bala wa nahnu ala zalika min shahidin hadisi na da'ifi bai halatta ba ya aiki da shi ba da yawan nan da ake nan ga yo kai hakuri mana kuma kan maka dai kuma ba yanzu kuma ba ga takardu ba hannuna to wanda dai bai ji takardar sa ba yawanci kila ta ki karantuwa ne kace kiyamul lailin da yake komai
idan ana sallah sallah asuba maka karshe sai ji wani ya shi na fix kowa kuma sai shi a kiyamul laili a cikin sallah asuba ko a sallah asuba a raka ta karshe sai a yi shiru sai da wani shi alkunut ne ake karantawa a mazhabar malikiya ana yin alkunut a cikin sallah asubahi a raka'a ta karshe to amma wannan alkunutun baya da asali ta fuskar hadisi Eh, baya da asali shi yasa hadisi ya tabbata cikin Abu Dawud wani sahabi dan sa ya je Iraki ya gas waɗansu mutanen Iraki suna yin wani alkunut din sai dawo yake tambayar mahaifinsa sai ce ai bunai innahu muhdath yace kai dana wannan bid'a ne ma'ana lokacin annabi baya yin sa babu hadisi ko ɗaya da annabi ke yin alkunutu a cikin sallah asubai annabi na yin alkunutu na iri biyu ko dai alkunutu na nawazil idan wata musiba ta sauka ko kuma alkunut na sallar wuturi a cikin wuturi to shi kuma alkunut na wuturi ba kullum ake yin sa ba wata rana a yi wata rana a ki shine sunna idan ka ɗauka a cikin dukkan daren ramadan kullum sai ka yi alkunut to kuma ka yi bid'a amma wata rana kai wata rana ka ki wata rana kai wata rana ka ki shine sunna to amma yanzu ko a masallatan ahlus sunna in ka zo sallan tahajjud ba kai alqunut ba ai wani ma zai gashi kamar ma gaba ɗaya sallar qiyamul layl ba ta da amfani dan ka san yawancin mutane addu'a take kai su ba sallah ba ita ko sallar ita ce kashin bayan abin
ƙarshen kiran sallah ana faɗin ba da inda za a yi sai ka yi salatu da kuma a yi kuma wasila ko akwai wani abu da za a iya faɗa kafin a yi salatu wannan na sha faɗa cewa da zaran an yi kiran sallah kana maimaita abinda mai kiran sallah ke faɗa ne wajen hayya ala sala da hayya ala fala zaka ce la hawla wala quwwata illa billah yayin da yaje karshen kiran sallah yace la ilaha illallah kai ma zaka ce la ilaha illallah to daga nan sai kai salati ga annabi daga nan gurin kuma sai ka yi Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ina jin na sha faɗin wannan abin ka habba sa'idu yanzu sai na ce maka wannan babu kyau bayan na faɗa ma ga yadda sunna take za ka iya haddato duk abin da mutane ke yi na bid'a idan aka ce ga abin da shi na annabi ya ce a yi to kuma sai an ce ga abin da sauran mutane suke yi na ruwanka da sauran mutane yanzu an ce da mai kiran sallah sai la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah ka kare sai me sai salatul ibrahimiyya daga nan sai Allahumma rabba hazihi da'wat tamma daga nan sai raditu billahi rabbana bil islam dinan zuwa karshe to kuma sai kaiwa kanka addu'a sai kaiwa kanka addu'a amma wani idan an ce la ilaha illallah zai tashi ce wahdahu la sharika lahu kaza kaza kaza kaga wannan bid'a ne maganar da ya faɗa wahdahu la sharika lahu gaske ce ko ba gaske bace ba amma Allah ya shar'anta a faɗe ta a wurin ba mahallinta bane ba to kaga a nan gure idan ka hada da irin yan bid'a masu tada kura sai wani shi kaga ma wato wa da wula shi kan hudu mawai ba addini ba kaga ku ba shi ba kansa kuke musu ba ina son ku rinka fahimtar abin da shine ake jayayya akai ko ba haka ba idan ka je ka hada da wani dan rudu sai ya shiga rediyo Kano ya ta rudu ko ba haka ba ije ce ai ka ji ma mutanen ma sun ce kar ai kaza sun ce kar ai kaza ko ba haka bane abin nufi wa da wula shi kan hudu kalma ce ta gaske ko shakka babu gaske ce amma shin Allah ya shar'anta mu faɗe ta a nan inda aka faɗe ta bai shar'anta suratul fatiha gaske ce ko ba gaske bace ba amma idan ka zo ka zauna a madadin karatun tahiyya sai ka karanta suratul fatiha a wajen ta yi ba ta yi ba alqur'ani gaske ne amma idan ka zo cikin ruku'i ko ka zo cikin sujada ka karanta alqur'ani kama ka san bai ba tunda manzo Allah ya ce inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida an hana ni karanta alqur'ani cikin ruku'i ko sujada sai wani zo cikin ruku'i ya cigaba da karatun qur'ani ya zo cikin sujada ma ya cigaba da karatun qur'ani kaga anan ba ma rikici akan qur'ani zancen Allah ne ko ba zancen Allah bane wannan mun riga mun gama alqur'ani zancen Allah ne kuma shine mafificin zance gaba daya amma inda ka sa shi nan mahallinsa ne ko ba mahallinsa bane ba duk inkarin da muke wa yan bid'a fa akan irin waɗannan abubuwan ne akan irin waɗannan abubuwan ne wato ba wani rikici mu da su akan cewa annabi yana da falala ko baya da shi a ittifaqi ne annabi yana da falala ba wani rikici mu da su cewa shin akwai wanda ya fi annabi a babu wanda ya fi annabi alal itlaq cikin halittun Allah shine sayyidu walad adam bar sayyidul khalqi ajma'ina kaga wannan an riga an gama da shi amma sauran abubuwa da ake yi da sunan shi shine ba da lasisi shine yace ayi to kaga wannan ita ce magana ta ilimi kuma ita ce magana ta hankali da kowane mai basira kamata ya tsaya ya kalle ta amma kawai sai wani mutum ya tada kura da gangan ya rikice ya kicime ya ta faɗa kan wani abin da ba a kansa ake jayayya ba to kaga anan sai ka kyale har sai ya gama faɗa sai ka ce to kai ai kana jifa ne ba a filin yaki ba haramtum fi ghairi maidan wato harba mashi kake ba a filin faɗa ba a kasuwa kake harba mashi shi kuwa mashi ana harba shi ne a ina kibiya ana harba ta ne a filin daga yanzu kai ka saki mashi ba a filin daga ba dawo nan ga dagar maganar inda take shine kaza da kaza da kaza da kaza duk inda ya nemi ku yi fada ko ku yi rigima karka yadda ku fada ko rigima duk inda ya zagi karka mai da zagi amma kai wa mutane wannan bayanin su fahimci me ce matsayar ka to za ga alhamdulillah mutane suna fahimta ka ko yanzu kan ko shakka babu kasuwar suna ita ce take ci kasuwar bid'a kuma kullum sai rushewa take cikin ikon Allah kullum aka waye gari sai bid'a ta rabu sai sunna ta wannan falala ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala alaikum salam na eh a abadan Allah kai kana ina din nake maganar nan barci kake ko kuwa nace ayi tawassuli da sunan Allah da sifar Allah walillahi al-asmaul husna to wannan bai isa ba ka yi tawassuli da imaninka ka yi tawassuli da aikinka na gari sallar ka azumin ka san da kake wa annabi ibada ce zaka yi tawassuli da ya Allah dan san da nake wa annabi ya Allah dan san da nake wa littafin ka alqur'ani ya Allah dan imani na da alqur'ani ya Allah dan imani na da manzon Allah shikenan fa alaikum salam ku yi hakuri tambaya ta karshe takarda ta karshe budurwa ce sai ta mutu ba tare da ta yi aure ba a aljanna za ta samu miji kuma za ta samu ba wannan za ta samu miji da izinin ubangiji ka san a aljanna ana yin sababbin halitta cikin mazan da matan da haka ba namijin da zai rasa mace ba matar da za ta rasa namiji ko da ta mutu bata taɓa yin aure ba za ta samu namiji a can gurin da izinin ubangiji tunda aljanna za a rage akwai sauran wuri a cikin ta sai Allah ya halicci waɗansu halittu dan a cike waɗansu gurbin bayan duk ɗan aljanna sun shiga za a samu sauran wajen da sai an sake halittar waɗansu halittu duk matan da ke cikin aljanna fa amma kuma sai an sake halittar na duniya din nan fa a ƙara sannan a yi kasafin su da kin gani babu yadda za a yi wata tare ba wanda zai zama goro cikin aljanna ba kuma wanda za ta zama to ba zaura da bata da miji ko budurwa da bata da miji cikin aljanna da izinin ubangiji maganar sa ta karshe yace, dan Allah dan Allah yaushe zaka fara tafsirin azumi a Kano ranan da kuka shirya in kun shirya sai ku yi mun magana insha Allah ta'ala ayo a nan gurin inda an kun shirya ba nan za ku faɗa ba tafsiri dai a mai dubur kun san ba da ba zai ba dole wata rana za a dawo Kano amma yaushe ne za a dawo Allah ne ya sani a kashin gaskiya samun nasarar da yake a Maiduguri shine yake bani kwarin gwiwa da kuma gaske sosai da mutanen Maiduguri suke zama wajen harkar tafsirin nan abu ne mai karfafa gwiwa amma dai ko shakka babu dole wata wata rana asan shekaru tafiya su dole wata rana abin da kake yi kullum kullum ba kullum zaka iya yin sa ba amma yaushe ne wallahu ala ina ganin shirin naku ma yana da amfani kwarai da gaske kun shirya assalamu alaikum wa rahmatullahi